أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا أكد محرم إجرى منزون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو دايا da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da uku ko ga watan takwas miladiya dubu biyu da ashirin daidai ashirin da uku ne ko da hudu to ashirin da uku yau za mu tashi almatsalabar rara usulul ma'afi wato tushen zunubai asalin ta inda zunubai suke samun sabo menene tushen shi menene asalin sa ko ta ina ne menene dalilin da ya sa ma ake sabo ina sabo ya sabo ya samu asali ko wataƙila aka dumbula wannan ta ina ne sabo ya samo asali shine abin da za yi magana yau Allah ka tsare mu قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى wannan babban malami ya ce usulul khataya kulluha talata yace tushen zunubai kulliha talata dukkan su gaba ɗaya uku ne kawai tushen zunubi zunubi ya samo asali ne ta dalilin abu guda uku sabo ya samo asali ta dalilin abubuwa guda uku ko ta hanyar abubuwa guda uku namba na ɗaya daga ciki shine alkibru shi yasa aka yi wasali saboda kalman tana da jujjuyawa al-kibru girman kai wa huwa allazi asara iblisa ila ma asarahu wannan shine ya kai iblis inda ya kai girman kai shine babban abin da yasa iblis ya kwada inda ya fada ya fada cikin halaka shi yasa girman kai mummunan ciwo ne mummunan musiba ce kun sha mun ka sha karantawa nan cewa wanda yake da girman kai daidai da misqala zarra ba zai shiga aljanna ba sannan wani wurin aka ce idan mutum ya zama mai girman kai idan aka je filin kiyama to za a mai da shi halitta wadda ta fi wulakanta a tattaka shi a filin kiyaman nan sannan a daure shi kuma a sa masa sarƙoƙi a kai shi cikin wani kurkuku da ake ce ma bulus wannan kurkukun bayan yana can azaba ta wuta za a tattara kazantar ɗan wuta shine abincinsa da amansu da jagwalgwalansu da suka yi na fitsari da gudawane ne da gwalan ciyo duk da suka yi shi za a rika kwabawa a soya masa a yi masa kamar wani meat pie a dinga ɗauka ana bashi yana ci koya so koya ki saboda ya kaskanta iyakan kaskanta Allah tabaraka wataala ya tsare mu saboda haka wannan girman kai baya daga cikin halin ɗabi'an bayan Allah inna tawadu'a min fitalil muttaqi wa bihi attaqi ila al-ma'ali yartaqi wa min al-ajaibi ujubu man huwa jahilun a huwa ash-shaqi am as-sa'i am kayfa yuktamu umruhu yawma al-tawa am mutasaffilun aw murtaqi والكبرياء لربنا صفة وتجنبنها واتقي kan kan da kai inna tawadu'a kan kan da kai mutum ya rika jin shi ba kowa bane baya tinkaho da wani abu da ya mallaka ko na mulki ko na kuɗi ko na il kuma na menene wannan min khisalil muttaqi yana daga cikin ɗabi'un masu tsoron Allah وبه التقي الى المعالي يرتقي كما da wannan dabi'an ne mai tsoron Allah shine al-taqi taqwa muke magana وبه التقي يرتقي الى المعالي da wannan sifan ne mai tsoron Allah yake dagawa kololuwa ba ya tare shi kuma yace wa min al-ajaib yana daga cikin abun ban haushi abun ban mamaki ujubu man huwa jahilun wanda yake jahili ya rika jiji da kansa yana cewa shi wane ne a huwa shaqiyu am sa'i bai san ko shine mai arzikin lahira ba ko shine matsiyacin lahira am kaifa yuktamu umruhu yawmal tawa ko kuma ya yaran shi zai kare ranan mutuwa bai sani ba a mutataffilun aw murtaqi kasa za a yi da ran shi ko sama za a yi da shi bai sani ba in an yi kasa ya san dan wuta ne in an yi sama alama ce ta dan aljanna ne ba wani bai san haka ba yace wal kibriya'u li rabbina sifatun jin wannan kal girman jin kisa wannan sifa Allah ce tabaraka wa ta'ala Allah shi kadai ne ke da wannan sifan fatajannabanha wattaqi kai ka kiyaye da ni da kai da kowa ma mu kiyaye wannan sifan mu nemi samu samu kariya daga Allah sai mu samu kariya daga shiga azaba in ko ba haka ba to mutum ya shiga uku ya dan fito ko saboda haka wannan ita ce nan ba ta farko kuma ta tushen masifa girman kai nabi alhirsu sananin kwadayi akan abu ya zama na kana son ga an baka wani abu amma kana hankoran samun wanda yafi wanda aka baka kuma wanda ka gani ko yanzu a ce mutum kullun ni'iman da Allah ya mai shi ba ita yake kallo ba ta gaba yake kallo ba sai yaushe zai gode ka ga mana nan da zai san cewa yana cikin nema tunda kullun ta wani yake kallo ba tashi ba shi bai kalla abin da Allah ya mai amma abin da yake kallo ta wani yake kallo to wannan shi zai sa ko mutum ya fada cikin wani hadari kunga annabi adam alaihi salatu wassalam wanda aka halitta ka aka zo tun ma ba a hura ma rai ba iblis yana jin haushinka amma kuma saboda kwaɗayin son samun wani abu da yake ganin kamar ya ɗara inda yake iblis ya zuga shi dalilin nan ya ci itaciyar nan ya fito daga aljanna tunda ya gaya masa ya ce fahal adulluka ala shajaratil khuldi anuna masa wa mulkin la yabla anuna masa wata itaciya ta khuld wanda wayin an ci kenan har abada ba za a mutu ba wa mulkin da matsayi kuma wanda bai karewa ga wannan matsayin da mutum ya san bai san yanda akai ba aka gama shi aka yi shi aka sa shi cikin aljanna ba a ce sai da yi wata ibada ta wadda aka bayyana ba ga irin ta ga irin ta shekara kaza yana yi sana kaza shi yinin nan amma da yake Allah ya kaddara tunda abin da Allah ya kaddara kuma labudda minhu to amma dai a gano cewa iblis shi ya zuga shi lokacin nan ya nuna mai za ka samu wani matsayi gaba da wannan ba amma hana kashin itaciyan nan ba sai dan dalili kaza da za ka ci ka riga ka samu daman da za ka zama wani abu to wannan shine alhirs wani lokaci sukan kara masa da asharid a jiki a ce alhirsu sharid tsananin to shi hirsu ma asalinsa ko ba a sami wancan kalmar mashari wannan shine babban matsala kuma yanzu ka tsaya ka gani ko haɗaman da mutane ke yi su ɗebi kuɗi su ɗebi kuɗi su ɗebi kuɗi ne ke kawo shi mutum ne tun yana ciyaman yana harin ya wuce nan ya dawo ya zama gwamna saboda ya ga gwamnan nan ya ma auna ce kaga gwamnan nan classmate dina ne yanzu gashi nan sai yadda yayi da mu muna kafa da shi mu ma bari mu nemi kudirin ya gama da gwamna ya koma nan ya ce kaza yake so ya koma nan ce wata rana ya ce ma sai ya je can yayi musu bauta sun sa shi ya zama mataimakin shugaban kasa ya koma ya ce kujerar shugaban kasa yake so yayi wannan ya ci yayi shekara ta hudun ya ce a zai kara ya kara daga nan duk da haka bai bari ba nema yake yi kuma international abu duk inda ake neman wani abu ya je yana neman alfarma kuma ya kwanci shi asashe zama ambasada asashe zama wane ne asashe haka har sai ya shiga kabari bai gama guri ba yana ta neman yanda za a yi samu abun nan ba maganan ci ta damai ba ba maganan wurin zama ya damai ba ba maganan abun hawa ya damai ba duk wannan ya fi karfin su tun shekara ashirin da suka wuce amma yana nan ya fi kowa kuma kwaɗayin tunanin shi da abin da yake so ya fi dan shekara talatin buri kuma shi ya ta san masittin ko sama da 60 ya samu wasu wawaye su rika zuga shi suna cewa wani ma har daga karshe sai ya ce wai ai shi ya gano ma duk gidansu tsawon rai suke yi yanzu kakansu yana nan yayi 100 da wani abu saboda haka shi ma yana da garanti na cewa shi ma za su tsawon rai shi yayo gadon dadewa a duniya daga gidansu ai ta zuga shi ai ta zuga shi yana wannan tunanin har ya muke koma wurin Allah bai komai ba an zo a banza an koma a wofi anan murus can kuma kurmus bawan bawan da yawa mutane haka wannan shedan ke ruɗa su to kuma ba mu cewa ne ba wallahi da dadin wannan ƙarya wannan tabi'a ce ta dan adam mafi aksariyan mutane haka suke mutum ba zai tsaya kalli ni'iman da yake ba bai kallon inda ya wuto baya sai inda zai je gaba idan kana so ka gode ma ni'imar Allah tuna yadda kake da ka zo fa gidan nan baka da komi zindir ko shayi babu aka wayi gari da can yi ma komi ake iyayenka suke ma riga sai sun dinka ma komi sai sun yi ma sai dai ka ji an ce aje a gwada ka ba kai ke zabo yajin ba ba kai ke komai ba abin da ya samu shi zai je ce a gwada ka aski sai ya kalli gashin ka ya ga yayi gizo ya dauke ka ko ya kai ka ko ya sa a dauke ka kai ka ma aski ba ka iya yin wannan duka ba kai kake yi ba ka koma yau har kai kake ma wasu kana gidanku an warewa dan ɗakin ka watakila ɗakin waje ma haka fara girma fiddo ka waje ma aka zo yau kana da gidanka ka shige ciki da iyalinka da kowa kana ta rayuwa amma mutum masifarsa kullun tunaninsa sai dai kamar yadda annabi ya ce ba abin da ke cika gurin ɗan adam sai ƙasa ba abin da ke cika mai baki sai ƙasa sai radda ya shiga kabari bakin ya cika da ƙasa sannan ne zai daina burace buracen wasu abubuwa alhirsu hada huwa al-hirs to auna ka gani ya muke mutum bai ma kallon me Allah ya masa balle ma ya gode hari yake yi me akai ma wasu shi bai samu ba me akai ma wasu wanda shi ba ya masa ba to balle ma babban ni'ima ga ta nan ni'ima addini mutane sai su koma yau saboda suna ganin yadda kafirai ke fata ka suna jin dadi mutum har sai ya rika gone ina ma da shi ne su shi bai gane bambancin shi da Allah ya ba addini ba su ba su da addini sai mutum ya gune ina ma da shi ne da za a yi mai tayin ya koma cikin su ma da ya koma can ta zona bayan ko mun karanta cewa duk mutumin da ke zaune a cikin ƴan uwansa musulmi yana samun dama ya addinin sai ya tashi gaba ɗaya ya koma cikin kafirai ya je can ya gina gida ya fara hayayyafa a cikin su bayan kuma gashi ga larurar abun nan ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a lahira ba ni ba shi ba ruwana da shi tauna alhirsu saboda mutum yana kallon wancan me ya samu wancan me gare wancan me ya mallaka kullum in dai kayan da wani ya mallaka zaka kalla kai ma ka ce komi ka gani sai ka irin sa to ba ranar da zaka gode wa Allah abada kullum adin na gaba kake alhirsu shi kenan ko na uku alhasad sai hasada kuma ita ce ma mugun ciyon da sai ya buge waɗancan hasada ita ce ciyon da annabawa suka yi fama da shi har suka kare ba a gama da ciyon ba idan kun duba cikin wancan littafin madrasatul du'a za ka ga yayi magana ya ce kaga wannan ciyon ciyo ne wanda annabawa sun fafata da shi amma su ga cewa an clearing din shi off a ce an gama da shi daga cikin al'umma har a ce yanzu an kashe shi babu babu abun nan ba hasali ma wani lokaci wanda ya fi kusa da kai in ba sa'a aka yi ba shi zai dinga sama tarko saboda wannan hasada shi yasa nan na ka gaya mana nan muka karanta cikin rawdatul uqala cewa wani ya zo ya gaya ma abokinsa ya ce ina son ka sai ya ce na yarda da kana sona sai ya ce masa a saboda mi haka gane ya ce saboda kai ba abokina ba ne da muka taso tare kuma ba ɗan uwana ba ne da aka haife mu tare sai ya ce ai to kuma abu ya rikita shi tunda masu hikima ne ke magana tsakanin sai ba zai ce ya ce to shi menene sirrin wannan sai ya ce ai babban wanda zai ma hasada ba kamar wanda aka haife ku tare wanda ya taso kuka taso tare madinka shine zai rika ganin ya za a yi ku yi wasan kasa tare ai maku shayi tare ai maku kaza tare kuma yanzu ka zo kai ka wuce shi saboda ka rabo ne in dai rabo ne ya kamata tunda tare kuka taso komai ai maku daidai in ma bai wuce ka ba kenan in dai bai wuce ka ba ya kamata a bada daidai saboda haka sai ya fara tuhuma Allah tabaraka wa ta'ala har ya rika ganin shi ne yayi ma Allah ma shi rakiya yazo shi ne yayi wani lokaci har ya rika zargin wanda aka ban ya rika yare irin na zamani moni misrot ko ya kalle ka ya ce oh ga dai mutum an gani amma ga kudi amma kudin ba su dace da mai kudin ba saboda shigarsa saboda kazarsa ko magana kuka yi da shi sai ka gama ba kauye ne ko me kuka yi ma sai ka gama mu'amalan bai ma da wayo shi ya ma rasa yadda aka yi shi ya samu kuɗi bai da wayo shi ko gashi sarkin wayo bai samu ba sai fara tuhuma Allah ehe to wrong people in the right place ai shine abin da suke ce ma ba a ba mai jaka nama ba ko ba a ba mai wuka nama ba mhm shine ai Allah wai sai su ce Allah bai ba mai wuka nama kaga ga ya san wato ya ba ya dauki kudi ya kai inda basu dace ba ga mai wuka da zai kamata a ba nama ya ta yanka shi kuma an dauka an ba an dau nama an ba shi ba wuka ga mai wuka tan wannan reni ne ga Allah tabaraka suul adab ne ma Allah in ma ba a ce kafirci ba suul adab ne ma Allah Allah ya raba abunsa sai ya yi shawara da kai kai da ya halitta ina ruwanka so da ka sai a kalli mutum sai a kalle shi da yawa mafi yawancin mutane ba su fita daga wannan hadarin ba domin za ka ga mutum Allah ya wadata shi sai ka fara kallon halitta shi ko ka kalli halitta shi ko ka kalli shi irin rayuwarsa ka ce bai da wayo ko ka ce shi kaza duk dai ba za a rasa abin da mutum zai kirkiro ya faɗi ba yana tuhuma Allah to wannan shine yace saboda haka kaga wanda zai fare ma wannan wanda aka haife ku tare wanda ya san tare kuka taso kuna yara shi yawancin shi ko mulki kai in ba ka ji mai wannan to shi zai rika bata ma duk abin da ka kulla da ka ce ai kaza sai shi dalla kurbu da shi wawan wawa ne tun muna yara wawa ne to in ka gane ne wa haka nan sai dai ka dauki dayan biyu ko kai mai idan ma'anawi au hissi wannan kuma sai ku gane imma ma'anawi wa imma hissi ko dai ka samu ka tura shi wani wuri tan inda za ka yi tayin abinka ba ruwanka da shi ko kuma in ta ɓaci ma sai ka maida shi gargashi in ba ka ba sai ya duk komi sai ya rusa shi duk abin da ka kulla sai ya ɓata shi na? a tura shi tuki mai yawa ba kaga da tuki kawo kaga da tuki ba lamajir tuki eh a da wani in ma za a yi magana na kwaba sai a yi magana ba ai wani lokaci wanda sa'anka duk sadda ka ji mutane yana taimawawa daga wurin shi suka ji kaga waye suka mata a ce duk duniya ta sanin wawancin ka mama iyayenka to amma su da yake ba hasada suke ma ba ai ba su tona asiri ka taba ganin mutum duk yadda yayi yana karami ya zo ya zama babban mutum ana zaka ji ko suna cewa wani tun sadda ya taso mutumin kirki ne maman na ji ai ta san ƙarya ne dan iska ne sadda yake karami ita ta sani amma na ta fito da cewa mutane dan iska ne ba ta rufa za ta rufa asiri baban shi ba bai san su yadda ya ba amma za a zo a yi ta faɗi a yi ta faɗi ana cewa wane tun yana yaro dama mai tausayi ne mutumin kirki ne shi mai gaskiya ne mai kaza ne iyayen shi na ji sun san ƙarya ne Allah ne ya shirye shi daga baya ya zama wannan abin da ake kallo ko kuma ma sun san har yanzu kamin ne yana nan sun sani su iyayen sun san har yanzu kan baku san wani ba amma ba su fitowa su faɗi ma duniya su ce ƙarya kuke magana da ka faɗi sai su shuru su rufe asiri in abokinka ne fa shi zai takulo ya tono sai za ba komai ake gaya ba wuci ba in ko junin ka komai ka gaya mai radda kuka yi fada aka sha mamaki babu wani aminin da zaka ce to ana iya samun gaskiya akwai bayan Allah ba su kariya abadan amma dai gwadatukum shi yasa can wancan littafin mu ya sunan shi ma eh adabud dunya wancan wajin ba sai da ya koya mana ma yanda ake zaben aboki ba eh da ya gaya mana yace kafin ka zabi amini aboki wanda kake ganin komai in zaka yi tare da shi to sai ka bi waɗannan sharuɗan sharadi na ƙarshe kuma ka dogara ga Allah bayan ka bi waɗannan kaidojin a ba a dauka haka nan kawai ka ce wai wannan kawai daga kaga kawai a wannan dai kace komai to yanzu bari ka sallama mai zaka sha mamaki ya dan fito ko a daure a gane to wannan shine abin nan ba na biyu sai ya ce wanda aka haife ku tare yau kai ne baban ku daya maman ku daya da mutum ya zo ya ga duk yadda aka ajiye wani abu ko kudi aka dauka aka ba ku dari shi sai kashe ɗarin shi kai kuma kafin yamma ɗarin nan ta koma ɗari uku ya ga ta koma ɗari uku in ba imani shi ma ya samu ba zuci ta zama wankakka ba wanda zai faɗa da kai kamar shi an yarda hausawa har wani abu gare shi da suke da shi suke ce ma da hausa suke magana amma ba su ma san me suke cewa ba amma kuma da gaske ne sai su ce kishiyar sauri ta fi kishiyar kusan kalmar ba ne ga mana mala wakar mala wakar biyu kai uku ma mala wakar din uku mala wakar uku kishiyar sauri tashi tafi kishiya asali suke cewa kishin sauri ya fi kishin asali to me ma'anan mene kishin sauri malam mamuru eh tau kai ne wannan uwanka ne watakila ko kananka ne kai kana da mata shi yana da mata kuma kuna zaune wuri ɗaya ita matan da abin da ta gani can sai ta zo ta gaya masa wannan ta abin da ta gani sai ta ce wani dai yana ta samu amma mun baya taimakon ka ko jiya sai da naga kaza a ɗakin su ko jiya sai da naga kaza ko jiya sai da na ita ta kwaso har da ƙarya ta zo ta gaya masa in an zo maganar wani abu ta ce ina in an zo ana ta babu ta ce ƙarya ne jiya da daddare inda ta windo na gansu sun zo da cinyar rago ya shige ɗaki kaga ana wannan ana wannan ana wannan tun wannan dan wannan baya ji baya ji baya ji karshen ta wata rana sai shedan ya fara zugo shi ya fara jin haushi a zuciyarsa shi dan wannan nashi baya taimakon shi to radda aka zo ana ta kai mutumin kirki ne wa zai ce kai na banza ne alaiwa ya fito ba to wannan abin ta nan duk shedan yake bi sai ya hada al'umma ta yadda ko ƴan uwa ne sai sun yi fada babban matsala da zaka gano shine muhimmancin karantar da mu Qur'ani da yayi cikin suratu Yusuf alaihi salatu wassalam ɗan uwan nan nasa da suka gano alaman zai zama wani abu an haife su gida ɗaya tare amma akwai alaman fifiko nan gaba da zai ya kuka gani a kisa ai ba sai an maimaita ba kuma da yake Allah ya so sai ya zaman ba su ci amfanin zaman ba to amma da an je ta tasu tun farko ku duba fa yadda suka ce uktulu yusuf aw trahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin haka suka ce idza kashe yusuf yakhlu lakum wajhu abikum sai zuciyar baban ku ta zama sai ku kawai ya manta ya manta da shi aw trahuhu ardan ko ku samu ta kuje ba shi cikin duniya eh da ku zauna lafiya watakunu min ba'dihi qauman salihin in yaso daga nan bayan nan ku tuba wannan sun san laifi ne amma tunda dai abu ne da zai huce huce masu bakin ciki suka ce mun yadda laifin ne ayi ku yi ku wurga shi wata duniya daga nan ku dawo ku tuba ku zama mutanen kirki tunda kisan kai mummunan banna ne tun can sun sani amma saboda su zauna lafiya su a ganin su gara su kashe shi shine wanda ya bada labari yace la taqtul yusuf kada ku kashe shi ku jefa shi wal qufi ga yabatul jub ku jefa shi cikin wannan rijiyar kawai ku huta inda za ku yi ku yi ma wannan ku wannan kawai ku auna da mun karanta aisar tafasir bayan sun wurga shi cikin rijiyar suka koma suka kira sunan shi ya dauka tausayin sai yusuf shi da suka wurga shi wurga kadai bai sai mutu ba ta kira shi yusuf ce yusuf yaya ki amsa da tunanin watakila sun canza shawara ne za su zo su fito da shi suka tsara shawara suka ce mu dauko dutse mu kwala mai kaga sun dauka jefa wanda suke ta isa ya mutu duk da ya ce masu kasu kashe shi sun ga dai rijiyar nan zurfin ta ma mun ji kada a yi kitin shawara suka ce bari dai su wurga shi rijiya ai wurgawa ba shirya suka ba ta ta ina zai sauka rijiya ba dauka suka ta wurga ba ta ka zai isa ita ta kafa huje isa ai ba zura shi suke ba dauka shi suka ta wurga wa alkuhu aka ce jefa shi suka yi ko sun zari nan da zurfi suka jefa shi ciki sun dauka ya mutu ma jefa wadda kawai suka ne sai amma suka kira shi da niyan cewa za a tausaya masa suka kira shi suka ce Yusuf Yusuf yaya a suka ji Yusuf ya ansa suka ji ya ansa kawai sai suka ce a dauko dutse a wurga masa samu a huta da shi ya ce a ai kun riga kun yi abin da ya isa kun riga dai kun yi abin da kuke so ku samu ku bar shi kuma wannan ya ji da wannan ya riga faɗa rijiya ku bar shi ya ji da wannan sannan suka tafi kuma suka je suka yi abin da suka yi sannan kwana uku kuma suna tsaron wurin su gami ya faru suna gadi suna gadi da aka zo aka fito da shi daga rijiyar nan suka ga ya fito abin da suke tsammani babu sai suka rugo da gudu kuma suka kada cewa bawan mu ne ya gudu muna ta neman shi kwana uku kenan muna neman shi bawan mu ne saboda haka in kuna so ma za mu taida muku shi dai arha kawai ku tafi bawan nan wannan bawa da yake gudu wannan ita ce ruwaya ta farko kuma ta fi abin nan aka ce Yusuf alaihi salatu wassalam a wannan lokacin ya ki yadda ya ce yan uwan shi ne saboda in ya koma hannunsu bayan yayi musun cewa shi bawa ne kuma suka koma su da suka nemi kashe shi bai san abin da za su yi mai gare ya shiga duniyan nan ya tafi da waɗannan tunda su za su sayi a matsayin kaddara ba su tunanin su kashe kuɗin su a tsara kuɗi su ko in ya koma wurin su za su kashe shi saboda haka sai yake ce masa shi dan uwansu ne ma bai musu mutun cewa shi ba bawa bane saboda haka suka sai da shi aka tafi da shi amma daga ƙarshe ne ya zama ba ce da zamu ba na ga kun zage jiki a tattabi a tattabi ba za a je ba an tsaya nan mutum ya koma da kai shekaran ta ya gani yadda za a yi ka gane abin cikakke mun karanta a yasar tafatir ka ɗauki rajul azhan ka karanta ka ji kissan a can a takai ka ƙara ɗauka aisar tafatir ka koma ka bi ciki za ka fahimci cikakken abin tun da sai an gama a gaya ma ga fa abin da aka koya ga matsalolin da ke cikin wannan abu ka gane cewa lallai maganar nan da gaske take saboda ka ga wannan amma idan Allah ya sa mutum ya samu imani ya samu wankewar zuciya to dan uwa abokin aiki ne sai ma ya taya ka ya zama wani abun da ma zai yin wata kila kai baka ma iya yin shi kuma yayi to wannan shi kuma shi ma nadar ba ko ina ne ake samun haka ba ya dan fito to saboda haka ita hasadan nan shi yasa ake ta umurni ake koya mana yanda ma za mu ta neman tsari daga ita min sharri hasidin ila hasad a rika neman tsari da ita domin tana cin jikin mutum tana cin abu na dinsa hasada idan ta yi tsanani takan koma kaman ayin shikenan ta zama kaman mutum ma zai iya faduwa ta dalilin wannan in ka sa masa abin nan ɗinka ido ka sa mai kan wannan kaga wani abu bai cancanta ya samu ba mun karanta a hadisi nan da ku cewa annabi sallallahu alaihi wasallam a zamaninsa wani matashi matasa ne su su biyu daya ko su uku dai suna tafiyar su ɗaya ya zo zai wanka ko ɗaya ya kewaye shi ya lullufe ya tare shi ya rufe shi shi kuma ɗayan wanda ba tare da shi ake ba ya zo ya tadda ɗayan ya fara wanka ya kalli jikin ɗayan kawai ya ce kai haka jikinka yake subul subul kamar na wata ƴar budurwa sai ya faɗi wancan ɗin saura kuma yanzu wani ma ya je ce ƙarya ne wancan ya faɗi da ya faɗi ɗayan nan ya tafi ya je ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa ya ce ga abin da ya faru muna tare da ɗan uwana sannan bayan haka nan yanzu ga abin da ya faru annabi ya yi faɗa ya ce ni yasa ɗayan ku zai kashe ɗan uwansa da gangan ni yasa lokacin da ka ganshi baka ce tabarakallahu ahsanul khaliqin ba daga yanzu ɗayan ku in ya ga ɗayan ku ko ya ga wani abu ya ce ya faɗi haka aka zo aka yi haka nan kuma Allah ya sa ya tashi saboda haka za ka gaishe sa a addu'o'i ake cewa kana neman abin nan ɗinka Allah ya tsare ka daga ainul aini wannan abu ne sosai akwai sosai akwai saboda haka akwai ain to hasada wani lokaci take haifar da wannan to sai mutum yayi addu'a shi da ya gani shine da Hausa suka samu ba asalin suna daukar gajeren hanya ne idan aka zo aka ga ko yaro ne karami ya yi kiba ko ya yi kyau sai a ce oh yaron nan bai duka bai huta wata biyu ba amma ga shi nan ya zama bulbul sai ta ce tubarkalla but wa tubarka tabarakallahu da ya ce tubarkalla kawai ta ce zauri ta ce kai tubarkalla ko kuma ita din wanda za ta faɗi tana jin tsoro ko ta iya karatu ta ce oh tubarkalla yaron nan kwanan na kai bai har ya zama haka ta fara da tubarkallan cikin farko amma ba tubarkalla ba ne tabarakallahu ne ya fito ko to wannan saboda aka hasada tana da abun nan mutum dole ya rika neman Allah ya tsare shi ba wai a tsare ka daga sharrin masu hasada ba farko ma wanda ya fi kyau shine kai ka roki Allah ya cire ma hasada kakkar kai ma wasu hasada kai kafin ma kai ka nemi tsarin wanda za su yi ma kai kai ka samu maganin kai tukun kakkai ma wasu kai kana wani mutum duk sanda ka ganshi cikin wata ni'ima ko ka ganshi cikin wani abu sai kai masa murna da gaskiya cikin zuciyarka kana fatan ma Allah ya tsare masa wannan ba laifi bane ka ga mutum cikin wata ni'ima ka roki Allah kai ma ya baka irinta wannan zaka iya to wannan dai har a cikin kitabut tauhid sai da muka karanta cikin qaulul mufid cikin fatawul majid duka an yi maganan hasada a matsayin bari akai bayanin yanda take da kuma maganinta ومن وقي شر هذه ai fa man waqiya sharru hadhihi thalatha duk wanda aka tsare shi daga sharrin waɗannan abubuwa guda uku faqad waqiya sharru an tsare shi daga sharri kuwa ya tsira fal kufru min al kibri kaga kafirci kanshi asalin sa daga girman kai ne wal ma'asi sunubai su ko duk asalin su a min al hirsi sun samo asali ne daga irin wannan kwadayin na kan zama kaza wal baghi wal zulmi shi ko zalunci na raba jama'a da cutar jama'a din a kwace masu haƙoƙin su ko a kwace masu wani abu nasu dai min al hasadi daga hasada ne kin tunanin bai kamata a ce wane yi mallaki kaza ba ku diba nan ko na zaina ba wani dan uwa labari nan mutum ko zuwa ku duba wanda ba musulmi ba kwanaki na aka sanyo magana a walau ko a walawo ne ko zignaman ana jin a walawo ne yace shi daga cikin abin da yake so a rayuwarsa baya so mutumin da ya tuka shi mota ƴaƴan shi ma su zo su tuka ƴaƴan shi shi ba ta yake so ba so yake idan ka tuka shi mota to a tafi tare da kai da shi yanzu nan gaba sai dai a tuka ƴaƴanka shi ma a tuka ƴaƴan shi haka mutanen mu suke ban sani ko ba gane ba to mu ko direba ne ya dauko yarinya zai kai ta makaranta ko ya dawo daga makaranta sai ga tana kallon shi Tamiro tana dariya tana kallon shi Tamiro tana dariya yace wance ko ne kike taiba dariya kace a ba ko ne yace a da Allah ga yamin wata kila wani abu ne da zai amfane ni naga kina ta dariya tun a san da naga san ga kin kana kallon ki Tamiro san ga kin kallon ki dariya tace a ba ko ne sai ya dabara kawai ya dan yi kwana wajen hanyar gidan ya dan kara ma hanyar tsawo saboda ya dai gini take ya dai lallabe ta me take madariya ta tace a yau ne da za su je makaranta baban su wata matawa eh mata wata magana shine yanzu tana kallo tana kallon shi take dariya sai ce komai yace tace a ba komai yace ga man wata ilan amfana shi a da dai ya matsa ta tace babanta ne da za su je makaranta yau ya ga mata yake cewa su dage sosai da karatu ilimi babu kamar shi yace kin ga idan kuka dage kuka karatu kin ga direban nan da ke tuka ku yanzu to zai ta tuka ku har ya tsufa ku kuma sannan ku girma ku haifi na ku ƴaƴan shi kuma ƴaƴan shi sannan sai su zo su rika tuka ƴaƴan ku haka abin zai ta tafiya su ma haka za a yi ta juyawa na kun gane ko to haka shi zai haiho na shi ƴaƴan ƴaƴan shi su kuma su tuka ku kuma nan gaba ku yanzu shi ya tsufa za a sallame wata ran zai bari ma da kanshi sai kawo ƴaƴan shi sai su kwafe mai wurin shi sai su ta duka ƴaƴan ku kuma ka ji abin da take ma dariya kuma tunanin mu kwatanta ka gani haka yake ko ba haka ba yanzu fa ka duba mutum ne fa zaka gan shi gashi nan abin da zai ci wahala ne amma wallahi yayi aiki har gidan mataimakin shugaban kasa har yanzu yana nan yana zuwa nan da ke kira gan shi ya zo nan abin da zai ci ma matsala ne ran nan da ya zo nan wurin ce man yanzu ya samu wata sana'a yana yi kace mai tami yace dankali yake sauwa yana kasa gobar gidan shi wata ya samu 300 ko tare ya samu 400 yace kaga ai yafi man ko nace haka ne Allah rufa su aka sa su wata rana suka kawo takarda takarda kawai aka ce musu su kawo takarda wai tafili yace takardan sanda za su cika form din bashi yace na 2000 yace shi abin da yafi bashi haushi ma 2000 shi yace bashi ya bayar yanzu kana ganin in bai rabe ne ko in yamuri ne haka kai wannan kusancin da kai tsaye kake aiki da su a irin wannan matsayin kuma har su gama ba sai ma komai ba in ba mutanen mu ba wannan ba abu bane ba wani abu bane ni ban in an ce in kawo shi ne in je in dauko shi yanzu na san gidan shi kuma nan bai kai kwana bakwai ba da yazo nan ga Ibrahim nan tare suke hira ko malai ba ya kai kwana bakwai da yazo nan na to wai dai ma misali don sai kololuwa sai har sai su ce Abuja su share tebur kawai su dawo ba su dubu goma su dawo baya da gidan da zai zanna taki ciki da falo haya yake dai da shi kuma ya san waɗannan yasa nake ga maka wani lokaci wani da ka san shi da ba da ba ka san shi ba saboda sanin shi rashin lafiya ciwo zai ci kazal uyu ya sa ka rashin lafiya wanda aka zo nan corona ta zo suna bin bashi da yawa ba biya su ba albashin su sai aka zo aka ce to yanzu abin da za a yi to ku tafi dai yanzu ga dubu ashirin dubu arba'in arba'in ku tafi in an gama corona sadda aka gama a neme ku haka ya gaya min naira ɗari biyar cikin da iyali sai ya sha wahala ya samu ta kuma ya zauna inda inda an tausaya ba mamaki da Allah ya sa ya samu mafita amma sai mu ce kuma wannan haka dai Allah ya so amma dai mutanenmu da kake ganin su nan mutanenmu mu fa bayan zaman mu dama 'yan Afirka baƙaƙe to halin mu da zukatanmu kuma bakin ya ya halbe mu a ciki cubic bakake ne ne saboda mutum zaka ga dan uwansa gashi nan dan uwansa ne na jini shi ya rasa yadda zai yi da dukiya amma dan uwansa na jini wani baffansa ne wani kanan wani kanan mamansa ne to wasu ma maman da baban ne suna cin akuba a ba shi yana cin Abuja yana yadda ya gana ma ba wanda ya dame shi to zuciyar nan wannan dai alayati halin البغي والظلم من الحسد وذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أن أصول المعاصي ابن القيم يا أنبتو يتوشا ذنوبنا كلها كبارها وصغارها من يندك أنانا ثلاثة daya ta'alluqul qalbi bi ghairillah idan zuciya ta riga ta liku mutun ya rataye zuciyarsa da wani wanda ba Allah ba daga nan sai ta kan wahala shirka ta zo kafirci ya zo in mutum na neman wani abu in mutum yana tsoron wani abu ko wane ne dukka sai an sa shi ya bar Allah kuma wai neman ya zauna lafiya yake yi da yi haka in wani mukami ne in wani abun nan ne sai an yi in ma ya samu kanshi akan mukamin bai sani ba bai mafarkin za a bashi ba kuma wai bayan ya riga ya je sai wasu shedanu su zo su ce mai to sai fa ka tashi tsaye dan wannan kujerar taka ba ta wasa bace sai ka tashi tsaye bai tuna da tsaye yayayi daga tsaye ke ko tsalle ya zo kan kujeran to sannan yanzu kuma sai ya tashi tsaye saboda haka sai ya fara zuga shi menene tashi tsayen nan in ba ya za ba raba shi da Allah kwata kwata saboda rike kujera ko rike matsayi fa ghayatu ta'alluqi bi ghairi Allah shirkun wato mutum ya zama ya kai kololuwan rataye zuciyarsa ga wani wanda ba Allah ba shirka ce na taba ga maka wata shekara amma abun tulakan ina da wani aboki yana state house lokacin sai je office ina wata rana in ya taso kawai sai ce mu zo saboda akwai wasu kai hura a state house don su iya damu sai mu je state house tamfan hanyar kawo sai mu je mu sai hura nan to in na zo sai in je office din shi ni nan za a kawo manta wai in sha ran da na gana ma ran da na gana ma in sha in dauko wata rana kawai sai na je sai ba mai abin nan din shi dan office din shi sako yace in nazo kawai ya bude fridge ya dauko man gawura ta nan shi yau yana aiki sosai sun yi baki kenan nace to naje an tsora na taho gida wace gari sai ya ce man jiya ka zo baka tadda ne ai baki muka yi wasu malamai ne aka gayyato sun zo su yi mashi wanda ke ci a wancan zamanin kenan wai shi mai addu'a shi ma ya zama mataimakin shugaban kasa a shekara ta 2011 a wancan lokacin na an faɗi ka ina na tona to kai kai ka san kowa kai dai sai kai ne zaka tono aka zo aka je aka yi aiki aka yi aiki aka yi aiki sai suka ce gaskiya sun duba sun ga tauraruwar shi can take nesa kusa da ta annabi nuhu saboda aka ta yi nisa da haka ba zai iya zama ba in dai zai yi sai dai haƙuri sai 2015 a wancan lokacin ya sai sai 2015 nan ne za a iya matso da ita shi kuma yace a inda da ai aiki ta matso yanzu to shine aka basu suna da kwana aiki a wannan wurin suna aiki su matso da ita ta dawo a samu a dubu sha ɗaya da da sha sha ɗaya da dubu biyu da sha ɗaya to shine aikin da ake yi to kaga wannan yanzu abin za a jawo ta yi nisa wai ta kai tana can daidai da ta annabi nuhu eh to kai zai mu je mu tsaya da wuzu kai so kaje da an gane ko ina ne ba a faɗin mutane a tsari ba asiri a rufe abinda ake so a gane dai karatu ba sai an gane wane ne ba amma dai haka aka yi to shi wanda zai ta dariya ya ce a da ce to kai zai tsakani da Allah ya ce a shi ba dai a ba su kuɗi ba tsara ba su ba su kuɗi inda an ba su kuɗi su ba su su ma sun san za su yadda za su to an gare daga nan abu da ya lalace to haka wasu in sun halaka suke yi duk lokacin da suke abin nan ba su sallama cewa Allah ne ke bada waɗannan abubuwan dan haka sai su zo su yi abin nan har ma su rika gaya ma wasu suna cewa ka san yadda muka yi muka samu wannan kujeran ai dole kujeran nan ba ta samuwa sai an yi tukin tsaye to tukin tsayen nan in aka fara fassara ni aka yi cikin tukin tsayen nan to abin ba kyau sai yan kaɗan wanda Allah ya tsare su Allah ya tsare mu wa'in yud'a ma'ahu ilahun akhar akoma ana kiran wani abin bautawa tare da Allah to wannan shine muntahal musiba ya zama mutum yana shirka yana hada Allah da wani an ci karo da aqida to an samu babbar illa duk illar da za ta zo ma bayan wannan take domin duk wata illa da za ta samu mutum bayan illa aqida take in aqida ta lalace aka ce mutum ya zama shirka yake yi to masifa ta kai muntahal musiba na ɗaya kenan na biyu fa'atul quwwatul ghadabiyya bin mutun ya rika biyayya ga karfin fushi lokacin da mutun yayi fushi mai karfi sai kuma ya kokari ya ce bari ya zartar da abin da yake ganin ya kamata ya zartar to za ka matsala ina jin ran nan wani ya turo min wani video yace ga illa fushi wani ya fushi ni komi aka yi mai oho ya fushi ya shigo ga daki ya dauko wani abu zai yo jifa daga gidan sama aba malam daga nan sai sullo shi kuma sai gashi kasatin daga gidan sama yayo fushi ko jifa zai komi zai je honi dai ba san me abun ba na eh ba ka gani ko to me zai dauka a to fushi akai mai laifi akai mai sai yayi fushi ya dauko wani abu kamar irin ka zo kai kamar mutum ne kayan ka na hannun shi kamar yadda na fahimci abun sai ya zo ya ma maganganun banza daga ƙasa ya gaggama maganganu sai kai kai hushi daga ɗaki ka kwaso ka ce ga tsayarka nan ka jeho mai kayi to da ya wannan hushin ya jeho kayan haba malam sai ya biyo kayan ya wuntsulo aka ce kaga illa fushi eh a yanzu ko menene tun da an gane kawai misali ko ake bada menene fari ne tukun ya dauko buta ya dauko duk ba komai wani abu dai ya dauko a matsayin yayi fushi ya je homa wanda ke kasa saboda yayi fushi shi kuma da ya jefa sai kawai ya wulsulo sai kasa sai kin aka ce kaga illa fushi to ni muna ganin ma wanda ne na ganshi ma ana jin kai bari ma zai kyale kowa ne ne to na san wanda ya turo min a wannan babban malami ne da abun nan bai turo yace kaga illan fushi shi kaga illan abin da fushi ke haifarwa na saboda haka kaga wannan shine to kaga daga nan ya wuntsulo to ina ne sai nabi uku fa'atul quwwa ashawaniya biyayya ga karfin sha'awa sha'awa in ta taso da karfin ta mutum ya dankwafe ta sai ya kasa dankwafe ta sai mata biyayya daga nan sai ya koma ya fada cikin abin da zai zo ya rasa yadda zai yi wayal fawahish shine alfasha kala daban-daban ko ta lutiya ko ta wane ne ko ta wane ne wa ghayatu zalika azina ololuwanta daga nan azina saboda karfin sha'awan in ba a danne shi ba to sai zama an koma wani ya ce shi gaba ɗaya shi bai iya baya iya yin awa 24 bai yi zina ba sai iya faɗi ma kowa ya ga mutane bai ma tunanin cewa zinan ma laifi ce kamar shan ruwa ya maida ta yadda yake shan ruwa baya jin laifi haka yake zine ce shi ba yadda za a yi awa ashirin da hudu bai takarci ba to kaga waɗannan kowa shawaniya kenan mummunan masifa wa qad jama'a Allah subhanahu ay baina hadhihi thalatha fi qawlihi azza wa jal Allah tabaraka wa ta'ala ya tattara tsakanin waɗannan abubuwa guda uku nan yace wallazina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar su bayin Allah mu'minin ibadur rahman kenan su ne waɗanda ba sa hada Allah da wani abun bauta su kira Allah su kira wani abadan ba sa yin haka Allah shi kadai suke kira wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq sannan ba su kashe rai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta a kashe sai da gaskiya yanzu da a ce babu wannan masifan ya za a yi a ce yau mutum ya kama dan uwansa ya kashe ya kama yaro ya kashe ya kama mace ya kashe kawai ya ce saboda yana so a bashi kuɗi ko ya kama sai tsari a daji ya tazartar da su har wasu su mutu cikin masifa saboda kawai ba bashi kuɗi ba ya yanka kuɗin da dukkan sun taru ba cikin su ma wanda ya taba ganin wannan kuɗin ya ci ce shi za su ansa a hannun mutane mutane su bi dangi su bi kowa har dangin su kare kudin ba su ba shi kuma wancan yana can daji yana shan azaba wani lokaci ma su yi mai duka su sa shi a waya ka ji cewa ga yanayi yana ta ihu a daji in mace ce su wulakanta ta a daji su ce to ka daji in kana son su kuna so su rayu su zo ku zo ku kawo kuɗi rashin imani ne ya kawo wannan da rashin takawa in ba haka ba mai imani ko zomo ne ba zai kama shi je daure haka nan ba ma annabi sallallahu alaihi wasallam da yafi kowa tarbiya ba har hana waye ba yace kada dauki tsuntsu ko wani mai rai ya zama gar ko a daura zakara ko a daura kaza ko a daura tsuntsu a ce a koyi harbi da shi har ya mutu shi ana ta harbi da shi annabi ya hana haka to balle dan adam ai garkuwa da dan adam dan adam ya kama dan uwan shi dan adam ya kai daji ya daure saboda a bashi kudi ya ta fadin kudin da ya ga dama ya ga dama ma ana magana da shi ya zazzage wai ma saboda masifa da lalacewa da saboda wai wannan tsinan nan da ya kama dan uwan shi ya kai daji ya daure wai in ana magana da shi sai ta ce mai ranka ya dade ranka ya dade to sa to ranka ya dade to ranka ya ga dama kunduma ma zage ya ce ya ce kai a kada ta to naji ranka ya dade na zage ka ko za ka rama ne ce wane ne ranka ya dade wane ne wane ne wane ne ranka ya dade haka fa ake ce musu saboda zaluncin da suka yi ana lallashin su a samu kada su kashe wanda suka kama in kai mai magana ya ce ai kaza kaza kaza kuma wani lokaci ga tsarin cin amana su ce a ba su kuɗin wani ya tafi kai kuɗin su je suka ganshi shi ma har sai su lallatsa mai hannu su kama shi su lallatsa mai hannu su lallatsa in suka ji da laushi laushi dai shi ma su rike shi ce a wannan ma shi ma a rike shi za a samu kuɗi kai baka ji nan waɗanda suka kama mutane a nan wannan hanyar keke wannan wannan waɗanda suka wari lallatsa masa hannu suka rika yi suna latsawa su ji in ka ji kamar yadda muka ji in ka zo ka zo da ma ka sa sai wuce in baka sa ma zo su abin nan ne suka yi suka yi shigan burtu suka rika kama mutane an an dauka jami'an tsaro ne to to aka ce kama mutane wani lokaci su zo su bi nan keken nan yanzu malam hadari ne hadda rana ma sai da suka rika zuwa kana tafiya ma hanya a tafke ka haka na ji ba ba ni ban je na gani ba amma dai na ji wanda suke wurin kuma sun sani kuma hukuma tana ya kokarin ta tare nan sai nan ya balle ta tare nan sai nan ya ballo ta tare nan sai dai ya ballo an rasa daga ina ne ake shiryo wannan abun dan wannan abun tabbas akwai makirci a cikin shi sai mu ta fatan kawai duk wanda yake da hannu cikin wannan abun a ce a zo mutum a gidansa bai tsira ba a hanya bai tsira ba a gona a tafiya a gari in ka shiga mota yanzu sai ka ka sauka da jirgi ne na ake ganin kamar ba komai shi kanshi yanzu mutum ya shiga jirgin nan wani lokaci sai ya ga ya sauko lafiya lau in ba ka ba hankali shi na tashi to wanda suke da hannu cikin wannan kowa Allah ya san shi fatar da muke Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu mafita saboda haka wannan shine to ba su kashe masu imani ba yadda za su kashe wani da gangan kawai mai imani wanda ke da takawa yana jin tsoron Allah ya yarda da za a tsaida shi gaban Allah ranar tashin alkiyama ai dama da aka yi maganar shi aka yi fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa wanda duk ya ji tsoron ran da za a tsare shi gaban Allah ya tsaya gaban Allah ya hana ran shi abin da take so ai ran ne take jan su take wannan abin mutum yana son abin nan so zuwa ka fa innal jannata hiya al-ma'wa wannan shi aljanna ce makomarsa kaga sabanin sa fa fa amma man tsawa wa athar al-hayat ad-dunya shine farko ma amma man tsawa wanda ya ketare iyaka wa asarar hayatar duniya ya fifita rayuwar duniya kan lahira yana ganin duniya ita ce tabbas to fa innal jahima hiya al ma'wa to da ka gani ai abu ne a abun nan a fili a qur'ani haka masu imani ba za su yaka ba mai imani bai zuwa ya garkuwa da dan adam dan uwan shi kuma ba ruwan mu nan ko ma wane ne ko wani irin addini gare shi ma ba ruwan kai ma musulmi ba yadda za ka yi ko wane ne mutum ka je ka daukai a gidan shi ka je ka garkuwa da shi a je wani a tanda mutane gidansu ba magana addini nan ba maganan sai addinin ku ko wane ne an hana ka ko dabba shi ce ka kama ta ka je ka garkuwa da ita ka ce sai ya baka kuɗi laifi ne na yanzu nan ba wani wuri wannan bara abin nan ba akwai wanda muke tare nan da shi ne nan wannan ya ake ce ma wancan mahuta wannan mahutan da suka buwaye mutane a wurin nan kwana kwana su dawo kwana su zo su kwashe mutane wani da aka za kwashe mai shanu hamsin da wani abu a lokaci daya ya je ga kuma yan guda ɗaya ɗan maragi a can a police station aka ce shi kuma sai a kawo dubu ko uku ne kuɗin ciyawar da ya ci shi ma da aka kawo shi nan wurin a ce ni da ni ne sai in ban musu to wanda yake da shanu hamsin da uku an kame su sai dan wannan dan marakin ya gani kuma ya ji an ce ya kudin gadi sauran da aka yi mai ba amma to sai ya mai shanu hamsin da biyu ya rasa su sai wannan dan karamin ya biya kudi abun nan ba in kuma na zo da shi gida to sai in yanka shi in ce ku zo mu cinye shi kawai mu san mu abun nan yanda muka yi mu zo mayan mu da muka ga zomaye suna zomaye sun kai sun kai wajen guda nawa muka ga yau da ya zo mu mazuru mai kafa hudu ya kama mazuru mai kafa biyu ya kama mazuru mai kafa hudu ya kama mai kafa biyu ya kama tsaf daga zo mu saura biyar na ce kai zo wannan biyar din nan abu ka zo kawai da zai ce abisa da gudu da da su isa isa kai ta gudu da da su ana rawa ya Allah rabbi la hadda sallatu wa zai za haddari aka kai aka kawe su ko mu kai su tukunya nawa ina mun gama da su tuddin mun ce jabun mu a wani guda ɗaya waje da ya tsere tuntun nan nan sai gashi ya dawo shi kadai ya ka duba ba ƴan uwan shi ta yawo ya ta yawo nan ya zagaya aka bi shi ko ya ita moran na wasu yara na zuwa yaran mu kawai suka ce bawa ga zo mu guda ɗaya ce an ba ku shi haba kafin ka ce kwabo sai gashi a hannu na ce ku tabi ku tabi ku ma ku sai za ta kunya ya huta kana ganin da yanzu mun sa su ta kunya tutun Mustapha ma ta yi shi a yi ce wallahi da an za ka zo wasu suke da tuntun masu sun rike yin ɗauki ɗaiɗai su ba su maimakon mutane da suka da suka yi ya ce zobo akwai daɗi da ce ka iya kama zobo da ya ce sai dai damo ka ji da su ce ga wala baka da ga wala baka wai su a wurin sai dai kama damo suka yi ya ce a zo man nan a tukunya a shi haka yake ya ce ha to a ga irin wannan ba malamin mutane Allah dai ka ba mu mafita ba su kashe rai haka nan illa bil haq wala yaznun sannan ba sa zina kaga idan aka ce ma al'umma yau aikin suke nan zina waɗancan kuma ba sa amur bil ma'ruf wan nahi anil munkar aka ba da shugaba mai kananan shekaru nan muka karanta to mutane sun shiga uku da waɗannan matsalolin ba wanda zai ce ma wancan bari wannan ba wanda zai ce mai bari ya bari waɗannan su kuma ga hurhura amma mazinata mutum ya fara hurhura amma zinar da yake yaro ma bai yin ta saboda shi ya kai wani matsayi sai dai a rika ɗaukowa ka mai yadda ya ga dama da 'ya'yan mutane ko bai tunanin nashi 'ya'yan sannan kuma ga wanda za su yi amru bil ma'ruf su gaya masu su ce su bari ba su bari ba to wannan al'umma ta shiga uku duk al'umma da aka jarrabe su da waɗannan abun uku sun shiga uku ya fito ko da kuma ka karanta ba to saboda haka wala yaznun wa man yaf'al zalika yalqa asama duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin irin wannan zai gamu da wani irin mummunan laifi da za a yi masa azaba ta dalilinsa yudhaf lahu al'azabu yawm al-qiyamah za a ribin bin ya mashi azaba ranar tashin alkiyama ta dalilin wannan wa yakhludu fihi muhanan sannan zai dawwama ciki yana wanda ake wulakantawa na fata an gane wa yakhludu fihi saboda haka shine nan wa hadhihi as-salasa yad'u ba'daha ila ba'd sashen waɗannan abun uku da aka faɗi sashe na taimaka ma sashi idan ɗaya ya faru sai ya jawo sauran idan ɗaya ya faru sai ya taimaka ma wani fa shirku yad'u ila zulmi shirka ita ke kiran mutum zuwa ga zalunci dan mutum yana shirka zalunci ya zalunci wannan ya cuci wannan ba komai bane wurin sa tunda bai jin tsoron Allah dama wal fawahish da sauran alfasha duka zai iya yi kama anna al ikhlas wa tauhid kamar yanda kishiyar sabanin wannan in mutum ya dauki sabanin sa ya koma yana yin abu saboda Allah a ran shi yana kadaita Allah tabaaraka wa ta'ala yasrifuhuma an sahibihima to zai tare mutum daga zalunci zai tare mutum daga alfasha idan mutum ya samu tauhidi cikakke mai kyau ya samu ikhlasi duk abin da yake saboda Allah yake yi wannan samun waɗannan abun jin shi kai guda biyu to za su tsare shi kuma daga mugayen ayyuka guda biyu shine ashirka wa zulm shirka da zalunci ya fito qala Allahu azza wa jalla kadhalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha haka nan annabi Yusuf alaihi salatu wassalam aka kare shi bai yadda ya bannan nan ba saboda jin tsoron Allah da yake da shi muka kare shi mu kauda wani mummunan aiki na soyayya da zai so haye zina da kuma alfashe ita kanta innahu min ibadina al-mukhlasin shi yana daga cikin bayin mu wanda Allah tabaaraka wa ta'ala ya tsarkake shi malamai sukan ce nan akwai kira kala biyu imma dai a ce mukhlasin ko kuma mukhlisin wannan mukhlasin yana daga cikin bayinmu da muka tsare shi muka kare shi ko kuma mukhlisin yana daga cikin bayinmu wanda yake yin abu tsantsa saboda Allah tunda yayi ikhlasi yayi tauhidi sai Allah ya kare shi da dalilin wannan wallahu a'lam ya fito ko fasu'u nan da aka ce al'ishqu shine tsananin so da zai yi ma wannan da yayi wannan tsananin so na matan nan da banna ta faru wal fasha al-zina alfasha kuma nan azina kenan inda duk aka ce alfasha in ba inda aka kayyade ta ba to aksariyan wuri zina take nufi wa kadhalika zulmu yad'u ila shirki wal fahisha haka nan shi kuma zaluncin in shi aka faro da shi kafin shirkan to zai kai mutum kuma ya rika shirka saboda idan yana kan zaluncin nan ya san cewa gaskiya ce kawai za ta taimake to yana so zaluncin shi ya dore to sai yayi ta yin shirka da za ta ta zaluncin ya dore shi kuma sai a gaya masa ga fa sai ka tashi tsaye fa in ba haka ba za a samu masu gaskiyar da za su su ture ka saboda haka sai yayi kokari ya canza shi ta hanyoyin sawal fahisha fa inna shirka ay azlamu zulmi ai shirka ma ita ce mafi girman zaluncin da mutum zai yi yace la ya bunayya yace la tushrik billah inna shirka la zulmun azim yace ya dana la tushrik billah la tushrik billah kada ka hada Allah da wani fa inna shirka wannan zulmun inna shirka la zulmun zulmun azim a gani ka dauki wannan hankali saboda haka shirka zalunci ne wanda yafi girma wanda yake babba kama anna adala al-adl kaman yanda yake adalci wanda yafi kowane adalci girma shine at-tauhid shine kadaita Allah tabaaraka wa ta'ala fal adlu qarinu at-tauhid da haka adalci haɗe yake da tauhidi abokin tafiyarsa ne wa zulmu qarinu shirki shi ko zalunci shine abokin shirka idan dai mutum zaluncin sa yayi karfi sai ya koma mushriki wal fahisha tad'u ila shirki wa zulmi ita ko al fasha wannan mummunan bannan tana kiran mutane zuwa ga shirka tana kiran mutane zuwa ga zalunci fa hadhihi salata ay yajri ba'daha ila ba'd saboda haka waɗannan abubuwan nan ya jirru ko ba'daha ila ba'din sashi yakan ja zuwa ga sashi ya jirru ne fa hadhihi talata ya jirru ba'daha ila ba'd waɗannan abu guda uku da aka yi ya jirru ba'daha ila ba'din sashi yana sa sashi ya je ya ja daya ya jawo wannan in wannan ya faru zai ja wannan sai jawo wannan wannan sai sai makama wannan wa ya'muru ba'daha bi ba'din sashi yana umartar ɗaya da sashi wannan in wannan yazo sai ce ma wannan taho mu je in wannan bannan ta taho sai ta ce ta zo mu je kaga ai wasu daga zina suka fara suka ga cewa zinan ta bayu ta zama ruwan dare sai suka koma kuma luwadi to da yawa da haka ne wani kuma ya faro daga can ya hada duka yana luwadin yana zina duka zai hada yana sai duka daga nan ko an zo an ce masa kuma kada dama menene asalin ma luwadin ai ai mafi yawancin waɗanda suke luwaɗi ai shedanun bokaye ne da shedanun akwasiri suke ba su damanta su rika yin wannan domin namiji dai shine in ka hau wata kujera za a yi tunanin ya zo ya dure ka to shi kuma ga shi an mallaka ma duburarsa kana yanda to shine zai zo ya mallake ka dan haka wannan shine hanyar samun iko a yadda fa shedanun suka shirya masu na samun iko akan kowane namiji saboda haka abun nan ne wa bayyana ay rahimahullahu ta'ala ya ƙara bayani cewa anna arkanal kufri arba'atun yace rukunan kafirci ma gaba daya wanda za su iya tahowa ta dalilin su aika kafirci mutum bai so ya canza hudu ne na farko alkibru daya na biyu alhasadu na uku alghadabu sannan ashahwa ina jin can yayi bayanin wannan a shimfida cikin tasfiyatun nafsi da muka taba karanta ko yayi bayanin waɗannan sosai saboda haka girman kai farko nan ban farko da za ta kai mutum zuwa ga kafirci rukunnan kafirci nan ba ta farko fila na kafirci alkibru girman kai na biyu alhasadu hasada na uku alghadabu fushi na hudu ashahwa sha'awa biyan rai bukata shi da yake so falkibru yamna'ul abdal inqiyadi shi wannan girman kai yakan hana bawa jawuwa ga gaskiya idan mutum yana da girman kai duk yadda za ka yi da shi akan ya fahimci gaskiya ba zai yadda ba ba zai fahimce ta ba saboda girman kan nan girman kai rawanin tsiya in mutum yana da nau'in girman kai shi yasa daga cikin mawana da za su hana ɗalibin ilimi ilimi ya koyi ilimi ya iya duk shekarun da yana koyon ilimin nan muddin yana da girman kai har abada ba zai koyi komai ba abin da zai iya koyi ba zai koya ba wannan shine babban mawana na samun ilimi girman kai sannan bayan haka nan na uku na biyu alhasadu mun yi bayanin hasadan a takaice sai alawaba buhushi tsananin fushi zai sa mutum ya ɗauki matakin da bai kamata ba sannan a shahwa haka nan tsananin sha'awa fal kibru shine wannan wal hasadu yamna'uhu min qabuli nasiha wa badaliha hasada kuma za ta hana mutum ba zai anshi nasiha ba in an kwane mai bayani ba zai ansa ba kuma ba zai mawani ba ma sai tsaya tsaya inda yake ya ce duk ma abin da za a yi da ya tsaya ba zai ansa ba in an mai shi kuma ba zai ma faɗi ma wani ba dama dan in ya faɗi ai ya yaɗa ma ma abu saboda ka ka zama wani abu shi bai zama ba ki zai rumumcin wal ghadabu yamna'uhu al adal shi ko fushi shi ke hana mutum yin adalci saboda kaga can da aka yi maganan cewa mutum yana so ya sadu da Allah abin nan bai koma zuwa ga Allah sai ce yana roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi san yin abun nan din daidai fil riba wal wal ghadab ko lokacin da yake cikin yadda lokacin da yake cikin fushi yayi abin da ya tantanta tsakanin shi da Allah tabaraka wa ta'ala ya fito ko so saboda haka wannan wa idan hudima wa idan hadama ruknul hasadi idan rukunin a can baya ko فإذا انهدم ركن الكبر أي سهل عليه الانقياد دل لوكة نعم وشهرت والشهوة تمنعه التفرغ للعبادة تكون مثلا شعوة takan hana mutum ya bada cikakken lokaci wajen bauta Allah saboda haka in sha'awan ma me yake yi kullum kan wannan abun yake zaka ga mutum laila naharan munhamid yana ta neman duniya saboda yana sha'awan sai ya fi kowa samun kaza sai ya fi kowa kaza don haka da rana ina ya fito kaza ina ya fito gaba ɗaya in ya zo da daddare ya kwanta to ba yadda za a ya tashi karanci ko wuturi bai samun yi wuturi guda ɗaya in dare ba zai iya ba saboda sha'awa ta yi tsanani ko ta wancan ko ta dukiya ko ta matsayi ko ta mata ko ta ma menene ko ta shaye-shaye tunda akwai wanda su kibaru shafiyar ne da daddare sai su fito yanzu suna jin tsoro saboda yanzu duk abubuwa ne ko dai mutum ya tafi ya je a taron da shi a kullum ya kamo corona ko kuma ya zo ya je ya dawo a tare shi a sace shi a kai shi daji a ta duka a ce sai ya ba da kuɗi to wani sai gwammace a taro a gidan shi a ta sha a nan taro a gidan shi ko shi ya sha in zai ya shi ya ɗakin shi ya ta shan abin shi to amma da can sai kaga manyan kibar shafiya su ne za su tafi kullum je can su haɗu can wani ya sha akwai wanda aka ba da labarinsa idan ya tafi kulob din nan wata ran ya je ya sha to sai an dawo ririke da shi wandan shi na kwabewa ana ƙara ɗaure mai ya dawo kaɗe kaɗe kuma gobe ma ya koma in ya warware in aka baka yadda shi kawai ta bacci nan sai gobe kuma gobe kuma ya warware da yamma ya tashi ƙara wanka ya koma haka yake dai dan kaga wannan babban musiba ce fa idan hadama sai ya mutu tukuna irin wannan sai abokan shi sauri su shiga dakin sai a sauri a dade kwalaben nan kada mutane su shigo dakin shi su ga cewa shi fa bai rabo da giya mudminul khamr ne shi fa idan hadama rukunun al-kibr idan wannan ya sahala lahu al-inqiyad sai zama shi kuma ya samu daman ya bi dokoki in ya zama bai da girman kai sai zama ya samu sauki wajen bin doka Allah wa idan hadama rukunul hasadi idan wannan rukuni na hasada shi kuma ya rushe sahala alaihi qabulan nashi wa badalihi to sai zama yayi sauki sai masa sauki wajen karban nasiha da kuma yada abin da aka yi masa magana duk abin zai iya fadi mu wa idan hadama rukunul ghalabi idan wannan rukuni na fushi shi ma ya rushe sahala alaihi al'adlu wat tawadu sai ya zama shi ma yanzu adalci da kankan da kai sai ya sauki gare shi rika yin adalci kuma yana kankan da kai ba damuwa wai zan hada ma rukunu shahwa idan wannan rukuni na sha'awa shi ma ya balle ya rushe sahala alaihi as-sabr wal afaf wal ibada sai ya zama sauki ya zama abu mai sauki gare shi hakuri ya cije wal ifaf da kamewa baya fasikanci baya wawanci irin wadancan na ya wace ya wacan manza wal ibadati kuma da bauta yayi ta bauta Allah sai ya koma wurin Allah ya koma ya dukufa zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala yana ta ibada wa zawalul jibal an amakiniha kuji wannan maganan tana da karfi sosai a jama'ta layi yace wa zawalul jibal am amakiniha aisaru min zawali hadhihi al arba am am ko amma dunya biha yace kaga Malam Sani Wa alaikum assalam kaga tsauni kai kokarin babbake shi daga wurin nan ka san dai tsauni katan dutse kai kokarin zaro shi daga cikin kasa akwai wuya ko babu jako to wannan aikin ka ce zaka zazzago dutse daga cikin kasa ka zaro shi ka wuntsular da shi ya fi sauƙi akan ka raba mutum da waɗannan halayen guda hudu ga wanda aka jarrabe shi da su aka ga musiba sai babban musiba ka ga dutse katon dutse ka ce za ka zaro shi daga ƙasa ka canza mai wuri ka ɗaukai ka wurgas ko ko ya tara hanya ne a cire shi kamar yanzu dutsen nan na hanya abuja wane ne ya sunan shi zuba ko zuma ya sunan shi zuba ehe shi wannan a ce to shi shi yau a ce to hanya ake so a biyo ta wurin nan a kira malam sani a ce malam sani babbake shi ka wurgan mana da shi kan gefe mu bi da wurin ta hanya kaga kai tunanin yiwo wannan aikin to wahalar wannan aikin a tunani ta fi bata kai wahalan ka bambara mutum daga waɗannan mugayen halayen guda hudu ba idan aka jarrabe shi da su da wannan ne yasa lokaci idan aka ga mutane a wani hali ko wani mutum da wata ɗabi'a irin ta wannan ai mai maganan duniyan nan ai tunanin wai a ga ya canza sai dai ma ya ƙara saboda babban masifa ce Allah ka tsare mu ku ji wala siyama idza sarat hay'atur rasikha musamman ma idan ta zama sifar shi wadda take kababba a jikinsa ya taso ciki ciki ya girma ciki ya tsufa ka bambare shi daga wannan masifan bala'i ne ya fito ciki ya tashi ya sha dafin ya ci dafin ya girma ya tsufa cikin wannan dafin na waɗannan abubuwan guda hudu ka zo yanzu ka ce za ka ɓamɓare shi daga wannan halayen to ka nufi wancan dutsen na abuja ka ce za ka ɓamɓare shi daga wurin shi ya fi sauƙi ya fito wato ta zama masa sifa rasikha wa malakatin wa sifatin sabita ya zama shine dabi'arsa shine halayensa sun kafa a jikinsa in ka ga jikinsa dama ka ga mai yin su kafaffa ya saba dabi'arsa ne halayensa ne sifofinsa ne tabbatattu a jiki kowa ya san da su bambare su zai fa innahu la yastaqimu lahu ma'aha amalul albattata wannan kuwa idan ya samu wannan ba yadda za a yi wani aiki ya tsayi tare da waɗannan kwata-kwata duk wani abu da zai fara ko ya fara zai bari mai waɗannan sifofin dan ka gan shi ya zo ya fara wani abu in dai ba sifofin ne Allah ya taimake shi suka bambare daga jikin shi ba dan kaga ya fara wannan ana yi zai yadda shi ba zai samu istiqama ba kai ko ya fara kirki gobe zai bari ko ya fara wancan zai bari ko ya zo cikin mutane ya ce bari ko an kai shi ina ne ya saje da mutane sai ya balle daga cikin su ya koma dai inda ya saba nan to da haka abun nan ne yanzu misali wane ne ya san bozuzu ko kungurguma ka san now malam zani ka san buzuzu ne ka san kungurguma suna san kamshi suna san kamshi kamshi in ana so ma su mutu abin da aka ce sa masa kamshi ka gani in kana so buzuzu ya mutu ko kungurguma sa mata kamshi mutuwa za ta yi saboda ne ɗabi'arta a kashi ta tashi cikin kashi aka haihu su ɗan ƙanana in ka zo za ka ga kashin shanu za ka gansu wani lokaci ƴaƴan ga sunan an yi su a ciki ba su fara girma ba wasu za ka gansu cikin kashin da aka yi a gona sun zo sun shiga ciki nan za ka ga wani lokacin ya fara wani kumburi ya ga sun bukullo daga ciki ba nan suka taso ba to dalilin wannan tun da ciki suka taso wannan jagwalgwalan in sun ji kamshi ma mutuwa za su to kamar haka dan adam yake wanda ya taso cikin wannan bala'in guda hudu duk yadda kai ka raba shi da shi ba zai so shi ba dan shi bai san abin da ya sani kawai wannan jawalwalan in ka sa mai kamshi ma mutuwa zai ya fito shine nan manta wannan fatikin addu'a wanda wa duk muka yi illa karatun an manta ko amma maimai ne mun karanta shi cikin wancan aljawabul kafi liman sa'ala anid dawa'i shafi saboda haka wanda ya saba da jagwalgwalan datti irin wannan in ba wani abu ba a ce illa ayyata zama da Allahu da rahmati domin babu abin da ya fi karfin Allah tabaraka wa ta'ala fa halun ne lima yuri amma dai ɗabi'atan wanda ya taso cikin wannan jagwalgwalan fitar da shi a ce ya basu ya istiqama yanzu ya koma daidai abu ne mai wahala raba shi da wannan abun to ka bambara dutsen can na hanyar Abuja ya fi ma sauki akan bambare shi daga waɗannan halayen in amkana kenan shi ma a in zai yi wancan shine na baku misali na ce yanzu dai wanda ya zauna kawai ya san kunguru ya san kunguru ma ya san buzuzu na na buzuzu eh Baka to ai shine eh wanda za mutum zai in ya taka wurin da bai sai zai fara kusu ya rika gasa ana samun eh eh eh tana ciki eh wannan hudun in ya taka sai a kusa kusu mutum wajen mu kurkushe muke cewa amma dai kusu duk shine na ga ina ka kusa kushi in baka san sai ba ku kuna nan kawai sai ka ci mutini wai ka kusa zani da in na kurkushe ko shine nace ma mu haka muke cewa amma su kuma kana ka san wani lokaci muka yin samu bambanci kuma da ba kai ka san fada kuke kai kuna ta ku sa kai da su zama naka ko karawa tabbatawa abokan wasan kanawa ne eh eh wannan abin in ka taka shi kawawun ka za su yi rorrobi kaman ka taka wuta eh ta kai kai da daddare ana ka bacci sai an gashi wani lokaci da daddare in masifa shi ta kai masifa sai an je an an dauko abin nan eh ya suna wani abin da ake cirama a gaggasa ta sa ta a wuta ta dumi ka rika liƙa a wurin sannan ka iya bacci in ko ba ka waran nan baka bacci rudde ka san ma wannan abun ya fare ma bala'i a kafa ku baka iya bacci sai su kaman ka kone kai kayin bala'i da daddare ko masifa shi ba ta tashi da daddare kowa yayi bacci ka sa kawo ka cikin bargo a gaggada halbe halbe sai ga kurbe za ta tashi da lalle ko gaurawa shi wuta sai da gaurawa shi wuta na? a haifanci sai kai wala kai da zai kai ta a zai kai likita wala a to zo da uzuri lokaci wani da tije da bai ba shi da ya ji na irin wannan magana sai ci kai kawai kira kake wala zai dai zo wanda na zani to kaga wannan yanzu abin da fa ake so a nuna ma dalilin masifar wannan abin da take da shi in ta harbe ka ma zama da ita ma dalilin ka taka inda ta shiga ba sai ya zama ma bala'i to haka irin waɗannan mutanen suke masu wannan sifan duk in ka zauna da su ba ma ka cutuwa za ka yi masu wannan sifofin guda hudu masifa ce zama da su kamar dai yanda wancan ta malam mashi kafa fito da abin nan kamar yanda ka san waɗannan ƙwarin radda ka shiga cikin su ka ko wannan abin da suka yi wallahi sai ka ciwo kafafunka sai sun lalace a rasa yadda aka yi shi yasa can wurin da damina kana fita ba takalmi za ga sabbai gida ya zabga ma sanda ko ya zabga ma bulala dan ya san in ka tako wannan abin ka tako masifa sai kai wata ɗaya ba baka lafiya in ba isa ba kawunka baka aikin komi kawunka duk sun lalace saboda wannan abu a gasa da daddare a gasa da sassafe a gasa da daddare sai kai gashi so biyu na to ruwa dura ruwa suke kamar kako ne saboda wannan kwaron mugun kwaron nan da shi bai da bai son abin kirki to haka to haka dan adam wanda ya zama da wannan sifofin haka zai zama ku daure ku gane ko ku je ku duba cikin abin nan ku rika gano kwarin ma kana ganin zuba zuma dan ka rika karanta abin kana ganiya saboda mu yanzu tangaran muke ganin abin sama wanda ba sani ba irin su ga su nan wannan kwalafalin ba ina zuna dai jin mu ne kawai haka yake amma kai ka sani ai kai kan baka sani ba sai an ma tara ba to saboda ka ga waɗannan za su bata mutum rayuwa to yanzu mai wannan ciwon malam bashir in bai samu lafiya ba kana akwai sadda yake natsuwa tashi zai fa ya rika tafiya da gefen kafa sai dai ya rika biye kafan ta yana tafiya da nan ko kuma ya rika tsaye abin nan eh duk ba ba kafa ba tsaye wajen hati biyu ba kafa kwata kwata ya za a yi daɗi da daddare kowa na bacci shi bai bacci domin masifa abin ta fi tashi da daddare yasa da daddare in ta tashi dama za a ce mai ka tuna fa ka sa akwai akwai wuta can in ka tashi da kuzakuran nan naka ka furtiya ta san ma to ka je can kai gashi da nemo rama ya aje saboda kayan gashi ya rika gasa a ita da ta ɗauki zafi ya liƙa shine kuturu a wafa zaka ce zo a ida ka ce ba sai kuturu a wafa mhm dama inda mina tai ba yadda ba yadda ka yawo ba takalmi da damina ta yadda ba sa samu ma wannan ko ba ka da wannan sai ma mai hadda mai kunnuwa sa saboda in ka tako wannan matsalan ka ga bani a wannan lokacin to dai wannan shine saboda haka to su ma waɗannan haka suke fa innahu la yastaqimu lahu ma'aha amalun albattata mai wannan matsalar yanzu shi mai kurkushen nan ya je gona abadan an yafe mai gona ko magidanci ne bai iya zuwa ta dai kwance daminan nan sai dai ta wuce ban da shi to shi ma kama mai wannan ciyon ba wani aiki da za a iya yi tare da shi duk abin da aka fara da shi ko an fara sai ya balle in kuna son ku zauna lafiya in kuka gano ku ce kai dai kamun yafe ma ban mu mu je mu ci abin nan ba auna yanzu ka gani ko aiki kuke yi aikin gayya aka samu mai ciwo mai mai surutu mai hira yana bari ai aikin ba koma zai wa da wasu rufi ta labari shi ta hira shi ta hira a gam abin nan ba to mai wannan ciwon haka yake duk inda al'umma suke inda shi a ciki ba zai bari komai ya kyau ba sai ya lalata komai kamar yadda wancan mai kusa kusan ba zai je ko ina ba baya da amfani bai zuwa gona wala tazak wala tazku nafsuhu sannan kuma rai shi ba zai wanku ba in wancan kungurguman za ta wanku ta daina wari to shi ma zai wanku alhaji kabir na san kasanta akwai abin da zai sa ta daina wari in ta zo kusa da mutum ko in ta jira ma ka daina jin kyama to baya rabu in ma ka sa mai kamshi fa mutuwa zai kana so wai ka gyara shi ka ce a fesa mai turare to zai ka ga ka ga ya ce rigingine ta mutu saboda ta ji kamshi eh a can matsalar to kaji bari shi muke ta faɗi tun dazu to kana raba shi da wannan in kana so ya mutu fesa mai turare ka raba shi da jin daɗin shi to waɗannan haka suke wa kullama ishtahada fil amali duk lokacin da yayi kokari zai wani aiki wato shi wannan din nan duk sadda yazo afsadathu alaihi hadhihi al arba sai waɗannan abu guda hudu su bata aikin duk sadda yayi niyan zai wani aiki na abu na alkhairi ɗayan hudun nan sai ya bata shi ko yayi niyan yi aikin nan kamar da yanda nace wancan duk sadda ka so ka raba ta da wannan kashin ka kashe ta kenan in ka ɗebo turare ka fesa mata ka kashe ta kenan to haka shi ma wannan duk sadda yayi niyan yi wani aiki wannan abun hudu sai sun bata shi wa idza tahkamat hadhihi al-arba'atu fi fil qalbi nan ho in ba mutum bai da bai gane wato ya sa wasali dan kakkaje karanta mana ka bata mana abun yana da dan ka'idoji a nan wurin sai kan lura sosai duba tun daga da cewa la tazku nafsuhu wa kullama ishtahada fil amali afsadathu sai ka ce alaihi hadhihi al arba'atu sune za su bata mai wannan aikin hudun nan sai sun bata komai wa idza takamat hadhihi al arba'atu fil qalbi idan waɗannan abu ko hudu suka haɗu cikin zuciyar mutum arathul batila fi suratil haqqi sai su nuna mai ƙarya su ce shine gaskiya sai su kawata gaskiya su zo ƙarya kai afwan sai su kawata mai ƙarya ya rika ganin kamar ita ce gaskiya to shi yasa mutum wani lokaci in ya halaka duk bayanin da za a zo a ce mai ai masa a ce mai wannan wurin ba daidai bane shi abin da yake kallon shine daidai ma ku duba cikin Qur'ani da aka yi magana wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas qalu anu'minu kama amana as-sufaha kaga fa su ne sufaha'un amma yanzu suna ganin masu imani ne sufaha saboda me saboda zuciyarsu ta riga ta juya musu ƙarya ta sa gatta mai da ta gaskiya wurin su idan aka ce wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun kar ku yi banna cikin kasashe ai mu ne masu gyara ya ka gani ba juya musu abin yayi ba idan su ne daidai yace su ne ma a daidai to saboda haka shi wannan haka ne ai wal haqqa fi suratil batil sai kuma su juya mai ita kuma gaskiya ta koma ita ce ƙarya a wurin su inqilabul mawazin tamaman bi tamamin wal ma'rufu fi suratil mun wal ma'rufa afwan wal ma'rufa fi suratil munkari sai su nuna masa su maida masa abu mai kyau tun daga nan duk wancan atsafi ne tun daga wancan wal ma'ruf fi suratul munkari su rika nuna mai abinda aka sani a shari'a mai kyau sai koma wurin sa shine mara kyau wal munkara fi suratul ma'ruf sai kuma shi munkar ya koma kuma shine sifan mai kyau an samu inkilab wannan ya koma matsayin wancan ƙarya ta koma matsayin gaskiya gaskiya ta koma matsayin ƙarya abin da aka sani a shari'a ya koma abun ki abun ki ya koma abun so wa qarrabat minhu dunya sai ta jawo mai duniya kusa duniya ce babban target din shi kullun ghayatu ma yuri shine a duniya in yayi kuka saboda duniya ne in yayi bakin ciki saboda duniya ne in ya kasa bacci saboda duniya ne in ya fita nema saboda duniya ne in ya dawo saboda duniya ne in yayi magana saboda duniya ne in yayi shiru ma saboda duniya ne qarrabat lahu dunya sai ta minhu dunya sai ta kabato mai da duniya wa ba'adat minhu al-akhirata sai ta nisantar mashi da lahira in an yi maganar lahira yace shirme ne yace kaza ne yace kaza ne yace ba abinda muke magana ba kenan rayuwa daban addini daban ko ya zama cikin yan Allah diniyun ko ba addinin ma kwata-kwata a rayuwa ko almaniyun rayuwa daban addini daban ko almuntamiyun yace ko ina yana nan ko yan Allah mubalatu ko ya zama imma'a ko cin wannan sai ya shiga cikin ɗaya yana na cikin su haka ba ruwan shi da wannan ta nisantar mai da maganar lahira tunanin lahira kwata-kwata ba ruwan shi da in ma ka matsa mai da shi ya ce to yanzu dai ba maganar da muke kenan ba mu bari kowane abu yana da lokacin shi wancan lokacin shi in yayi ayi magana amma yanzu back to business shi kenan an gama wancan duk maganar banza ce abban ma magana ya fito to shine nan yace unzur al fawaid libn al qayyim rahimahullahu ta'ala shafi na 281 in irin wannan kofin ne mutum ke hannunsa tasiri hada na ta fito ko Allah ya bari mu سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ونبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازهم بالحسنات لسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم اغفر لنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين